الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أمواء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci itiqalul qur'an da yake nan kwanan jaba a cikin garin Kano kuma a wannan rana ta litinin wadda yau 27 ga watan shida hijiran manzon tsira alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1440 daidai wanda ya dace da hudu ga watan uku dubu biyu da goma sha tara darasin da za mu yi a yau darasi ne na takwas a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhin manzumatul hayya na abubakar ibn abi dawud rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala mun yi baiti na ɗaya mun kammala tare da sharhinsa mun yi baiti na biyu yau za mu tashi baiti na uku a shafi na ashirin da biyu inda ce a ƙiratu salafi fi kalamin lahi azza wa jal aƙidar magabata a cikin zancen allah subhanahu wa ta'ala annabin rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƙul ghairu makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya'u absahu yace wa ƙul ka faɗa ya kai abokin magana ka ce ghairu makhluqin kalamu malikina ba abun halitta bane ba zancen mamallakinmu shine Allah subhanahu wa ta'ala ba halittarsa aka yi ba bizalika da wannan ƙudurin ne danal atqiya'u masu jin tsoron Allah suka yi ibada suka yi addini wa absahu kuma suka fito ƙarara suka shelanta wa duniya ba su ɓoye ba ya ce a sharh wato sharhi akan wannan baiti sai ce mina ƙidati ahalin sunnati wal jama'a yana daga cikin ƙuduri da aƙida ta ma'abota sunnan manzo alaihi salatu wasalam wanda kuma suke tare da jama'ar musulmi mina sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum kama tun daga kan sahabbai da almajiransa almajiransu wanda suka biyo su da kuma wanda suka biyo su ma'ana sahabbai da tabi'ai da kuma almajiran tabi'ai kun ga mun faɗa shi kansa wannan bawan Allah mawallafin nan yana daga cikin alƙurun mufaddala domin kun ga a farko farkon ƙarni na hudu ya rasu 316 kare kenan an haife shi a ƙarni a cikin ƙarni na biyu kuma ya mafi yawan rayuwarsa a ciki kusan ka iya cewa sultanin rayuwarsa a cikin karni na biyu ya yi ta a cikin karni na uku ya yi ta to saboda haka ya ciwo karni na hudu ya shekara goma sha shida ya koma ga Allah to kenan aƙidar magabata na ƙwarai shine abinda wannan baiti ya nuna annahum cewa su la ya shukuna ba sa shakku ko kokanto بأن القرآن كلام الله حقيقة cewa alkur'ani zancen Allah ne a bisa tabbaci takallama Allah bihi subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine yayi zance da shi wa auhahu ila jibril kuma yayi wahayin sa zuwa ga malaika jibrilu alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi fasami'ahu jibrilu min Allah mala'ika jibrilu ya ji wannan alƙur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala wane zalabihi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kuma sauko da shi zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa ballagahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila al'umma manzo alaihi salatu wassalam shi ma ya da wannan alqur'ani zo ga al'umma ta musulmi qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu tabbas shi alqur'ani latanzilu rabbil alamin saukarwa ce ta ubangijin halitta nazala bihi ruhul amin nan kana da kira'a biyu ko ka ce nazala bihi ruhul amin ran tsarki shi ya sauko da shi kina ruhu ya zama shine fa'ili ko nazala bihi ruhul amin to sai ya zama ar-ruha shine fa'ulun thani ƙari'ai daidai da daidai ƙari'i uku rawi ɗaya a hannun dama sannan gefe ɗaya ƙari'i uku rawi ɗaya za ka ce da ibn kafir da abu amur da ibn amir da shu'uba sun karanta nazzala bihin ruhal amin kenan allah ya sauko alƙur'ani ta hanyar mala'ika jibril ku duba wato ainihin wani nagarta akan nagarta sai ya ce ruhal amin rai wanda yake amintacce shi yasa mala'ika jibrilu ake kiransa aminul wahayi amintacce a bisa wahayin Allah subhanahu wataala Allah da kansa yake cewa allamahu shadidul quwa mala'ika jibrilu mai tsananin ƙarfi shi ne wanda ya sanar da manzo alaihi salatu wasalam zumirra mai kyakkyawar sifa cewa wato shari'ar kuwa don an cewa ba wani shaidanin aljani da isa ya tare shi ya canza wani abu ko ya kara ko ya rage ba wanda ya isa insha Allah ta'ala zan karanta mana hadithi mu ji yanayin maya shi kansa mala'ika da sauran mala'iku suke jin wahayin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce, Alaƙalbika ya saukar da wannan alƙur'anin a kan zuciyarka. Malamai suka ce wannan yana nuna cewa ashe zuciya ita ce mahalli na hadda wannan matsala ce filafiya. Shekaru sama da dubu an saba. shin kwakwalwa ce take yin hadda ko zuciya ce take yin hadda wasu suka ce kwakwalwa ce take yin hadda kwakwalwan nan kala biyu ce akwai alhafiza akwai azzakira akwai ta hadda akwai ta tuno hadda wani allah ya bashi duk masu ƙarfi wani duk masu rauni wani kuma ɗayan mai ƙarfi ɗayan mai rauni ya ake gane haka idan suka zamo bai ɗaya ta fuskar ƙarfi to mutum zai yi hadda dandanan kuma zai tuno dandanan in suka zamo duk masu rauni mutum ya daɗe ya daɗe kafin ya haddace kuma in ya haddacin in ya so tunowa wani lokaci sai ya sha wahala sanin iya tunowa don na abu sai ya tafi to wani kuma yana saurin hadda amma kuma bai iya sosai kaga ana za a ce hafizar tana da ƙarfi za ki rabata da ƙarfi to wani kuma zai sha wahala ya sha wahala ya daɗe kafin ya haddace amma fa in ya haddace shi kenan to shi kuma kaga hafizarsa tana da rauni za ki tana da ƙarfi to sai wasu suka ce a'a abin da yake faruwa tsakanin kwakwalwa da zuciya akwai wata alaƙa mai ƙarfin gaske wato akwai wani wayarin tsakanin kwakwalwa da zuciya dole suna taimakon juna a wajen hadda da ainihin tunowa kunga a nan allah sai ke cewa alaƙar duka an saukar da wannan ƙur'ani a kan zuciyarka litakuna minar mundirin domin ka zamo a cikin masu gargaɗi bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci mai ikon fito da abubuwa ƙarara a duk harshen da Allah ya a duniya babu harshen da yake iya fito da abin da yake cikin zuciya sai larabci kai yanzu a matsayinka na bahaushe za ka ji ga wani abu a cikin ranka kana so ka furta amma baka da hausar da za ka yi furta shi sai ka yi ta yan misalai ka yi ta yan kame-kame kai a zuci ka san ga abin da kake nufi to ka tambayi wanda ya yi turanci ma haka ne yanzu ina tabbatar muku mutumin da ya karanta larabci gwargwadon iko zai iya sauri ya faɗi abin da larabci amma da hausarsa ba zai iya faɗa ba gashi kana jin ma'anar abin a cikin zuciyarka da larabci za ka iya faɗa to amma kun baka da wasu kalmomin hausa za su iya isar da wannan saƙon to shi sanya duk wani harshen da ba larabci ba bagwari ne shi yasa aka ce al'uruba shi ne ma'anar larabci ɗin ma'ana iya bayyana manufa ba larabe duk abin da yake cikin ransa to zai iya faɗa shi da harshensa amma yanzu ka tambayi wanda ya iya turanci ka tambayi wanda ya iya wani yare zai karanta abu in ya karanta kawai yanzu ya fahimci shi amma in ka ce bayyana mana sai ya sai dai ta yi maka misalai kaza kaza kaza sauransu ba zai iya ba to shi sa aka ce bilisarin arabiyyin mubin a sai ke cewa inda yake cewa la tanzilu rabbil alamin ai takallama bihi Allah shi ya zance da alqur'ani wa nazala min indihi subhanahu wa ta'ala ƙur'anin ya sauka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala bihin Ruhul Amin, rai amintacce shi ne ya sauko da shi, sai ce wa huwa Jibril al-muwakkalu bil wahyi shi ne mala'ika Jibrilu wanda ya zamo an ɗora masa nauyin isar da wahayi. Wato, za ka hususiyar mala'ika Jibrilu duk annaba wanda Allah ya aiko ba wanda ya kawo masa wahayi sai mala'ika jibrilu sai ce ala qalbika ya saukar da shi akan zuciyarka litakuna minal mundirin domin ka zamo daga cikin masu gargadi wannan ayar tana nuna cewa ashe daga cikin sunadarin da yake taimaka wa zuciya a wajen iya isar da sakon Allah to a samu Qur'ani a ciki domin yace ala qalbika litakuna minal mundirin mu gaskiya alhamdulillah dalibai ne ba malamai bane to amma na sha faɗa muku cewa duk malantar da babu Qur'ani sunanta malum malum sunanta malum malum domin sai ka zo kai ta kama kamen ina zaka lalabo hujja ina hujja ina zaka kamo sai ka rasa to amma duk lokacin da Allah ya taimake ka shi sa kullum muke ba matasan mu shawara ku fara da littafin Allah idan ka soma da shi ya zamo shine wato concrete da kai na ilimi to duk abubuwa sai zo maka da sauki wani malamin mu ne yake cewa idan kana da lafiyayyen wando to riga ba ta yi maka dan yauwa baka da matsala amma a hir a ce wannan ka yana da matsala to duk fadin riganka sai kai ta yan matsa-matsa a cikin mutane domin ya ka samu matsala iska ya dan daga rigar to kaga sai aka bayan da ake so ba amma idan wannan ka lafiyayye ne to duk inda ka zauna ma sai ka aje kafa ɗaya shan kafa ɗaya shan baka tsarin mutane to gaskiya haka matsayin qur'ani yake a wajen duk wani ilimi na addini shi yasa magabata kullum suke fara da littafin Allah sai ga dan karatu kadan zaka yi na fiqhu karatun hadisi kadan to inda littafin Allah ya zama kana da guzurin sa sai ga cewa Allah yana taimakon ka a wajen adayin abubuwa to sai yake cewa hadha khitabun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce aka yi ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bi annahu talaqahu an jibril cewa shi ya karbi alqur'ani daga mala'ika jibril bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci mabayyani yace lugatul qur'an shine lugata alqur'ani annahu arabiyyun wato lugan alqur'ani annahu arabiyyun shi qur'ani balarabe ne وهو أفصح اللغات كما شيني mafi fasahar duk harsuna ga baki daya Allah da kansa yake cewa walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan laqalu la nafsilat ayatu da a ce mun kawo alkur'anin ya zamo da wani yare na ajamanci sai sai to me ya sanya ba a yi filla-filla yadda za mu gane ba a ajamiyin wa arabi sai a kawo abun karantawa ba ajami kuma annabi ba larabe to Allah sai yake musu kowane hanzari littafi ba larabe annabi ba larabe ƙurin ƙus shi kenan amin amin to wannan idan muka duba wannan zubin ayoyi yana nuna mana cewa alkur'ani kai tsaye daga allah mahalicci sai mala'ika jibril zuwa manzo alaihissalatu wasalam wannan ta sa za ga malamai suna cewa kakka kuskura a ƙur'ani ya zamo ka ɗauke shi akan mushaf duk basirarka duk kwakwalwarka dole ka zamo kana da malamin alkur'ani bal shi yasa za ka ga yanzu ko in ce shekaru ma ɗaruruwa da suka wuce magabata suna da wani abin suke kira salsala ma'ana jerin gwanan wane ya koya a wajen wane shi ma wane ya koya a wajen wane wane a wajen wane har a danganta zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam shi yasa ibn mas'ud yake cewa sai da na koyi sura baka da baka saba'in cif cif ni da manzo alaihi salatu wassalam saura kuma ya kara shi a wajen sauran sahabbai wanda suke gaba gare shi to saboda haka lallai ya zamo shi alkur'ani kana da malamin da ya dora maka shi a sai yake cewa wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala ke cewa innahu lalle shi alkur'anin nan laƙaulu rasulin karim magana ce faɗa ce ta wani manzo mai daraja ya'ani jibril yana nufin mala'ika jibril me yasa aka ce jibrilu ake nufi a nan saboda sifar da ta biyo zi quwwatin ma'abucin ƙarfi wannan jerin ayoyin zamu ga ya zo a cikin suratul takwir sannan ya zo a cikin suratul haqqa kuma kowanne zamu ga bambanci tsakanin na wancan sura da wannan sura yace dhi quwwatin mai tsananin karfi ne inda dhil arshi sannan a wajen ubangijin al'arshi makiyin mai babbar daraja ya'ani jibril yana nufin malaka jibril alaihi salam a ƙwahullahu ƙuwatan Allah ya bashi wato tsananin ƙarfi wa ƙwahullahu makanatan sannan Allah ya bashi babban matsayi wa ƙurban minhu da kuma kusa ce ga Allah jalla wa'ala mutsa'in hamma abin yi wa biyayya ne a cananka cananka kasan tsananka shi samma zarfi makan ne wa azlafana samma al'akari fa'ina matu wallo fa samma waje hulla ajin koko ne? kaji samma a ƙur'ani ajin su hudu rakin shi ke nan ba na biyar to saboda aka ce samma a can ɗinka aina ake nufi saman sammai bakwai can a wajen mala'iku ko baka ce sammai bakwai a can inda jama'a mala'iku suke ma'ana mutsa'in samma abin yi wa biyayya ne a cananka hausa tsoro kenan ko can ɗinka amin sannan amintacce ne shi ne ce tutsi uhul mala'ika mala'iku suna yi masa biyayya amin kuma amintacce ne ya ce aminun ala wahayin lahi amintacce ne a bisa wahayin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce haɗihi ausafu jibril alaihi salam wannan sifofin mala'ika jibrilu ne amincin Allah ya tabbata a gare shi fa huwa aminun ala wahayin la shi amintacce ne a bisa wahayin Allah la yazidu fihi wa la yanqus baya dadawa baya ragewa wa inna ma yuballighuhu kama tahammalahu anillah yana isar da shi kamar yadda ya dauko shi daga wajen Allah jalla wa ala thumma qala sannan sai ce wa ma sahibukum ya ce kuma abokinku mutumin naku ya'ani muhammadan sallallahu ya nufi manzo alaihi salam to bai kasance bai majnun mai halin ka ba kama ya kuluhul mushrikun kaman yadda mushrikai suke fada sai ce nafa anhul junun anan Allah ya kore manzo alaihi salatu wasalam halin ka kun san su mushrikan quraisha abin da yasa suke cewa manzo alaihi salam mai halin ka saboda abin da yake faɗa suna ganin kawai taɓuwa ce za ta sai a yi wannan a wannan rayuwar duk abin da aka iya da kakanni a ce a bar shi wai Allah kadai za a bautawa duk yanzu kunzumin mutanen a ce Allah ɗaya ya ishe su ai suna ganin wannan kawai taɓuwa ce kamar nake buga misali kamar yanzu wani ya zo da za su bi yana yekuwa yana cewa a daina cin tuwon dawa a daina shan ruwan gayawa ko da ke ruwan jaba ake cewa ko a daina shan ruwan burtsatse ba kyau a daina shan miya kuka a daina cin taliya da shinkafa ba kyau sai ce to wannan diya da aka yi daga da wani ya gudu ba warke ba gudowa yi saboda ai wannan hirma a kodi shi da suke cewa a ja'al aliyata ilahan wahidan yanzu kai ka ce wai abin bauta ya zama kwaɗe tak inda haza da shai'ul uja wannan babban abin mamaki ne abin da ba zai yi bane ba to shi zai ke cewa ya ayu allazi nuzil alaihi dhikr innaka la batarun kai wannan kawai tabuwa ce to Allah sai ya kore wannan sai ce wala qadara ahu tabbas ya ganshi ai ra'a jibril alaihi salam manzo alaihi salatu wassalam ya ga malaka jibril aminci Allah ya tabbata a gare shi ala suratihil malakiyya akan sifarsa ta mala'ikantaka ra'ahu fawqahu ya ganshi sama da shi bi butaha'i makka a wani kwari na makka kaman yanda muka ambata a wata munasaba manzo alayhi salam ya ga mala'ika jibrilu so biyu rakkin halinsa na mala'ika garin da ya masa a duniya a wannan kwari na makka lokacin da aka yi masa wahayi na farko na ikira to kafin a yi masa na biyun ya taho zai tafi a garu hira to shi kenan sai ya gan shi a wannan hali kusan rabin fuffuken sama ya make sasannin sama ga baki daya to daga nan sai lokacin da ya mai raji ya gan shi ainihin a kan magarin tukewa to shi ne yake cewa bil'ufuk ya'ani ananas sama ya nufi tsatsakin sama ra'ahu ru'yata iyan ya gan shi gani na gadaga sun maƙala jalla wa'ala sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laƙad ra'ahu kuma tabbas ya gan shi nazlatan ukhra wani karan na daban ai ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam jibril ala surati manzo alaihissalam ya ga malaka jibrilu a bisa surar jikinsa ma'ana halittarsa marratan saniyatan karo na biyu inda sidratul muntaha a wajen magariyar tukewa da lisul mi'raj daren da aka yi mi'raji da shi sai ce fa nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzon mu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ra'a jibril ala suratihi ya ga mala'ika jibrilu a bisa surarsa allazi khalaqahu Allahu alaiha wace Allah ya halicce shi akan tamarratayn hasu biyu marratan fi makka wani karan ya ganshi a makka wa marratan fil mala'il a'la a wani karan kuma a cikin jama'a ta sama inda sidratul muntaha a wajen magare tukewa yace wa ma ada zalika amma duk abinda ba wannan ba fa inna jibril to shi mala'ika jibrilu yati ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana zuwa a wajen manzo alaihi salatu wasalam fi surati rajulin a sura ta wani mutum wa indahu ashabu kuma a lokacin akwai sabon manzo alaihi salam tare da shi ya raunahu rajulan sai su ganshi a matsayin wani mutum li'annahum la yutiquna ru'yatahu domin sabai ba za su iya ganin sa ba ala suratihil malakiyya a bisa wannan sura ta mala'ikantaka shi mala'ika duk lokacin da zagaye shi a bisa wannan surar to gaskiya ba za ka iya ba da labari ba domin lokacin zai zo a wannan lokacin karɓar rai to kaga ba zancen cewa ka faɗa wa mutane ai na gan shi ai na yi kaza ai na yi kaza ba zai yi ba kun ga a hadisin sai na umar da yake cewa ibu tsala alaina rajulun shadidu bayadu fiya malamai suka ce yana zuwa da sura ta dihiya ibn al-khalifa al-kalbi dihiya yana daga cikin sahabbai masu tsalelan kyau to haka mala'ika da birni ke zo da sifarsa wani lokaci ma in ya zo ya tafi sai sabai su ce ai sun ga dihiya ya zo ya tafi wata rana na isha ma sai take cewa dihiya ne ta gani manzali salami ta ai mala'ika jibril ne to da wannan yanayin yake zuwa domin su Allah ya ba su at-tashakkul shine su rikida su zamo kaza su zamo kaza ina fata an gane sai yace fa hadha tawfiqun to wannan amintarwa ne li sanadil qur'anil karim ga sanadin alqur'ani mai daraja annahu talaqatu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa al'umman manzo alaihi salam sun cirato alqur'ani an muhammadin daga manzo alaihi salam an jibril daga malaka jibril anillahi azza wa jal daga allah mabuwai madaukaki fa huwa kalamullah saboda haka alqur'ani zancen allah ne subhanahu wa ta'ala sai yace wa amma idafatuhu ila al malak to amma jingina qur'ani da aka yi zuwa ga mala'ika fi qaulihi a cikin fadin allah da yace innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta wani manzo mai daraja a cikin sautar takawir sai ce wa idafatuhu da kuma jingina qur'ani da aka yi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wajen manzo alaihi salatu wasallam fi qawlihi a cikin fadin Allah inda yace innahu laqawlu rasulin karim sai ce wa ma huwa biqawli sha'ir kuma ba maganar mawaƙi ba ce ba a cikin alhaƙa kaga kenan za mu gane a cikin sautin takawir malaka jibril ake nufi da aka ce innahu la qur'an innahu la qawlu rasulin karim sai aka ce dhi quwwatin nan kuma innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir haka nan manzo alaihi salam ake nufi sai ce fa idafatu tablighin to wannan jinginawa ce ta isarwa fa muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa jibrilu alaihi salam da malaka jibrilu amince tabbata a gare shi kilahuma mutahammilun dukkan su masu ɗauko saƙo ne wa muballigun li kalamillah masu kuma isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ne ma'ana kowanne an bashi saƙo ya je ya isar sai ce wal kalamu shi zance inna ma yudafu ila man qalahu mubtadi'an ana jingina shi zuwa ga wanda ya fara fadarsa yanzu zaka ga idan an zo kila wani taro da za a ce gwamna ya zo ko sarki ya zo ko kuma ya kamata gwamna zo ko sarki idan gwamna bai zo bai turo wani zaka zance to za a karanta jawabin mai girma gwamna ko jawabin mai martaba sarki don wani lokacin ma za ka ji yan jarida sai su ce to a cikin jawabin da mai girma gwamna ya ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ka zaci shi ya zo a ƙarshe sai ka ji an ce to kuma wani da gwamna ya wakilto ya rufe da kaza a to shi ba shi ba ne ya zo amma ana cewa maganan gwamna maganan gwamna maganan gwamna ko maganar sarki maganar sarki maganar sarki domin shi ya aiko da wannan saƙon to shi ne kita ana danganta magana ga wanda ya faɗe ta tun farkon fari to shine sai ke cewa la ila man qalahu muballigan muaddiyan ba a danganta maganin zuwa ga wanda ya faɗe ta yana mai isar da sako mai ainihin bayar da wannan magana din li'annahu la yumkinu domin ba abu bane mai yiwuwa an ya kuna da kalamu min salafatin a ce wai zance na mutum uku ne fallahu akhbar annahu kalamuhu Allah ya faɗi cewa alqur'ani maganarsa ce wa adafahu ila rasul al-malaki sannan ya danganta shi zuwa ga manzo mala'ika shine mala'ika jibrilu wa ilar rasulil bashari sannan ya danganta shi zuwa ga manzo dan adam min babu idafati tabligi fa hasbun kawai babi ne na jinginawa ta isarwa kawai wa huwa kalamullah ibtida'an shi alqur'ani zancen Allah ne tun farkon fari huwa kalamu jibril wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabligan kuma magana ce ta mala'ika jibrilu kuma ta manzon Allah amma a matsayin isarwa anillahi azza wa jalla daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la yashukku almuslimuna fi hadha musulmi ba sa shakka a cikin wannan annahu kalamullah cewa shi alqur'ani zancen Allah ne munazzalun abun saukarwa ghairu makhluqin ba abun halitta bane ba qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ce inna anzalna ilaykal kitab mu ne muka saukan maka da littafi shine alqur'ani wa qala ta'ala kuma Allah yace tanzilul kitabi min Allah saukar da littafin nan daga Allah ne wa qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ke cewa munazzalun min rabbika bil haqqi ko munzalun min rabbika bil haqqi shi alqur'ani abin saukarwa ne daga ubangijinka da gaskiya wallahu jalla wa ala Allah madaukaki mabuwayi madaukaki wasafahu ya sifanta alqur'ani bi annahu kalamuhu cewa zancen sa ne faqala ta'ala Allah sai ke cewa hatta yasma'a kalam Allah wa in hadun min al-mushriki nastajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi makwautakar kafa a jirhu to ka bashi makwautakar hatta yasma'a kalam Allah har ji zancen Allah ashe kenan Allah da kansa ya ce alqur'ani zancen sa ne sannan yuriduna an yubaddilu kalam Allah wannan Allah ya kawo ta bayanin kusa akwai munafukai da suka kifita lokacin da aka je sulhun hudaybiya to Allah sai yi wa sahabbai alƙawari cewa duk wanda ya zo sulhun hudaybiya to su kadai za a je yakin khaibar da su domin Allah zai ba da dukiya ta ganima wacce ba a taba samun irin ta ba to da suka ji wannan labarin munafikai sai suke ta shirya da su za a tafi yaƙi to sai manzo alaihi salam ya ce a'a Allah ya riga yayi nassi iya wanda suka je sulhun hudaybiya su kadai su je khaibar to suke cewa bal ta hasuduna na kawai hasada kuke mana eh kun ji za a samu abin duniya shi yasa kuke ware mu kuna nufin abin nan to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa suna nufin su canza zancen Allah fa wasafahu bi annahu kalamu Allah sai ya sifanta alqur'ani da cewa zancen sa ne wa annahu huwa alladhi anzalahu kuma shine ya saukar da shi to sai ce ammal asha'ira amma su ash'ariyawa suwaye ne a sha'ira wanda mafi yawa za ka ga cewa a maganganu na ilimin kalam duk su ne magariba suka fi tafiya a kai abul hassan al'ashari rahimahullahu ta'ala wanda ɗaya daga cikin manyan-manyan magabata ne ya yi aƙidu daban-daban ya yi aƙida ta kullabiya sannan ina ya yi koma turidiya ne da sauransu to ƙarshe dai ya dawo akan aƙida ta ahlus sunna wanda a cikin ikon Allah akwai littafin sa'al ibana fi usulid diyana wanda ya rubuta da hannunsa kuma ƙarshen rayuwar mutum da shi ake da akari saboda ka duk wannan tarkacen da ya ada sai ya zama ya watsar da su to amma da yawa sai ga mutane har yanzu wai suna rike da tsohuwar aƙidarsa shine annabi ash'ariyanci to su ash'ira suna cewa innahu maktubun fil lawhil mahfuz wai shi alkur'ani rubuce ke a cikin tsararren allo wa inna jibrila akhadahu min al-lawh al-mahfuz wai malaika da je sai ya kwafo shi daga lawh al-mahfuz wa nazala bihi sai ya saukar da shi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi to sai malam ya ce wa hadha qaulun batilun wannan batacciyar magana ce فإن جبريل شي ملائكة جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ با كوي دغ تسرارن الله يجي يتراتو القرآن با وإنما أخذه عن الله عز وجل يا تراتو شي دغ الله مبواي مدوككي haka al'amarin yake sai malam yace na'am eh tabbas huwa maktubun filal mahfuz alqur'ani rubuce yake a tsararren allo ƙala ta'ala Allah ke cewa bal huwa ƙur'anun majid a'a shi alƙur'ani abun karantawa ne mai tarin girma da daraja fi lauhin mahfuzin yana cikin wani allo tsararre sai ce wa innahu fi ummil kitabi kuma shi alƙur'ani yana cikin uwar littafi ladaina a wajen mula aliyun hakim a Allah maɗaukaki mai wato Allah maɗaukaki ne kuma ainihin mai hikima ne ma'ana yana wajen Allah maɗaukaki mai hikima shi alƙur'ani yani alƙur'an fa huwa maktubun fil lawhi bila shakk rubuce yake a cikin allo babu wani shakku walakin na jibrila sai da shi malaika jibrilu lam ya'khudhu anil lauhi ba daga allo ya cirato shi ba kama ta kula asha'ira kamar da ash'ariyawa suke fada wa inna ma akhadahu anillahi azza wa jal ya cirato shi daga Allah mabuwayi madaukaki fayanbaghi ma'rifatu hadha ya kamata a san wannan li'anna hadha madhkurun fi aqaid al-asha'ira domin wannan magana da na fada maka ta daga cikin aqidun ash'ariyawa yace wa qadarar da Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Ibrahim wato al-muftil am wanda yake kafin Ibn Baz rahimahullahu ta'ala to ya mai da martani ala hadal qaul akan wannan magana fi risalatin matbu'atin a cikin wani littafi da aka buga wa hiya aidan fi ma'afatawahu kuma shi wannan raddin an sashi a cikin fatawoyinsa sammaha ya ambaci wannan raddin da suna aljawabul wadih ma'ana amsa wacce take karara almustaqim daidaitacciya fi kayfiyat nuzul qur'an karim a cikin yanayin yadda aka saukar da alqur'ani mai daraja yace radda ala hadha alqawlu abtalahu ya mai da martani akan wacce magana ya bata ta li'anna alqawla domin magana da ta bi annahu akhadahu min al-lawil mahfuz wai shi alqur'ani an tato shi daga kiyayen allo haka aka je aka kwafo wasilatun to wannan wata hanya ce ila anna Allah khalaqahu cewa Allah shi ya halice shi fil lauhi a cikin wannan allo al-mahfuz tsararre kama ta quluhul jahmiyya kamar yadda jahmiyawa suke fada sai ce fa za mu aqudhum min qawl jahmiya to su ma ash'ariyawa sun samu wannan dai daga maganganun jahmiya huwa qaulun batilun magana ce batacciya yajibu tanbihu alaihi wanda wajibi ne ya zama ainihin an yi fadakarwa a kansa to akwai hadisi da na zo in karanta muku kamar yadda muka ce alkur'ani zancen Allah ne subhanahu wataala wannan hadisi da zan karanta hadisi ne wanda hatta imam bukhari ya rawaito shi ashabu sunan sun rawaito illa dai ya zo da lafazza daban-daban to wannan lafazin wanda ya zo a cikin jami'ul saghir ne wanda imam al-albani ya inganta shi a cikin sayyid jami' hadithin yana cewa idza takallama Allah bil wahyi idan Allah zai furta wahayi anan da aka ce bil wahyi ba ma ana nufin kawai sai iya ƙur'ani ba hatta duk sauran wahayi da Allah ya ma'annabawa ina fata an gane samiya ahadu sama'i silsilatan kajarri silsila sai mala'iku na sama sai su ji wata ƙara kaman jan sarƙa alasafa akan fadutse ma'ana kaman wata sarƙa ce mai ƙara aka jawo ta akan dutse to haka mala'iku za su ji ƙaran wahayi da Allah zai faɗa wa mala'ika jibril fayas aqul duk mala'iku sai su so mai gabaki ɗayansu fala ya zalu na kazalik ba za su gushe a wannan hali ba hatta ya atiyahum jibril har sai mala'ika jibrilu ya zo masu hatta idza ja'ahum jibril to idan malaka jibril ya zo musu fuzzi'a an qulubihim sai a yaye tsoro daga zukatansu qala yake cewa fa yaquluna sai malaku sai ya jibril ya ka malaka jibril ma za qala rabbuna me ubangijin mu ya faɗa fa yaqulul haqq sai ce gaskiya ce ya faɗa fa yaquluna al haqq al haqq sai su ce gaskiya Allah ya faɗa gaskiya Allah ya faɗa ma'ana wannan hadisi abin da ke nuna mana domin akwai wani lafazi wanda shi ba rubuto shi ba cewa idan Allah zai furta wahayi to sai Allah ya ji yadda mala'iku ƙara ga baki ɗaya za su some wanda zai so farka shi ne mala'ika jibril har shi sai ya some a wannan lokacin to idan Allah ya faɗa masa wahayin to kuma sai a farfaɗo da sauran mala'iku dan a wani riwaya ma in Allah zai yi magana da wahayi aka zata sama'u rajfa sai sama ta dunga girgiza kamar za ta rubuzo to sai malakun su mai gabaki daya to sai a fada malaka jibrilu wahayin kaga anan wato wani tsaro ne na musamman su kansu malakun ba za su ji ba sai shi malakan da ake so shi kadai zai ji to ana fada masa shikenan sai a farfado da sauran malaiku kai su dinga tambaya ma za kada rabbukum me me ubangiji ko ya fada sai malaika zai ce qala alhaq gaskiya Allah ya fada to kaga wannan ya nuna mana cewa malaika jibrilu sauti yake ji na Allah subhanahu wataala kaifiya yake ji wannan ban sani ba baka sani ba hatta wannan da aka ce mala'iku za su ji wata ƙara kamar an jawo sarka a kamfan dutse malamai suka ce kawai kwatance ne ga abin da hankalin ɗan adam zai iya fahimta wa illa kaifiyar ya za a ji sauti daga Allah Allah shi kaɗai ya sani saboda haka alƙul'ani zancen Allah ne bi lafzihi wa ma'anahu don su abin da ashariyawa suke cewa wai shi ƙur'anin nan ibaratun an kalamin la ma'ana kamar translation ne na zancen Allah ba zancen Allah ba ne fassarar zancen Allah ne abin ta kai ce akwai kun san za ka iya cewa competition na mawaka da suka yi na ƙure juna tsakanin jarir da faras da akhtar jarir na gefe ɗaya akhtar da farzak suna gefe daya a wajen yi wa juna zambo da yan kure wanda shi jarir sai da kada su baki daya to shi aka tsalma kirista ne daga cikin kiristoci na laraba na wannan lokacin shi ne ke cewa wai innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu al fuadi dalila wai ai shi zance asali a cikin zuciya yake kawai an saka harshe ne ya zamo mai nuna wa mutane abin da yake cikin zuciya wai yanzu da kai da ni zancenmu da yake cikin zuciya ba zai iya fitowa ba asalin zance a cikin zuciya yake kawai sai dai harshe ya nuna wa mutane ga abin da zuciyar nan ta kunsa to ai tun da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ƙwarar da kalamun ya riga an gama an riga an gama shi yasa ma daga cikin ta'arifin Qur'ani idan aka ce huwa kalamullah an cire duk wani zance wanda ba ƙur'ani ba ya aka ce almunazzalu ala khatami anbiya'ihi to an cire attaura an cire linjila an cire zabura duk wani zancen Allah da ba ƙur'ani ba an cire shi tunda ba a saukar da waɗancan a wajen manzon Allah ba idan aka ce almuta'abbadu bi tilawatihi to an kuma cire sauran wahayin da ba gundarin ƙur'ani ba kun sa akwai hadisul qudusi shi ma wahayi ne amma kuma la yuta abadu bi tilawatihi ba a bautata ma Allah da karanta shi amma yanzu karatun Qur'ani ibada ce ba za ka zo kana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ka ce za a rubuta ma ladan a'a amma idan kana karatun Qur'ani kul huwallahu kake karantawa falaki nasi wannan ibada kake ina fata mun gane to saboda haka kenan ashe wannan hadisi da makamantansa ya nuna mana cewa alkur'ani zancen Allah ne subhanahu wata'ala sai malam yake cewa wallahu jalla wa ala Allah mabuwayi madaukaki min sifatil fi'liyya daga cikin sifofinsa na aiki annahu yatakallam Allah yana zance yana magana kama annahu yakhluqu wa yarzuq kama yadda Allah yake halitta kuma yana azurtawa wa yuhyi wa yumit kuma Allah yana rayarwa kuma yana ainihin matarwa wa yudabbir kuma shine yake tsara al'amurra wa yasha Allah kuma shi yake san abin da wato shi yake ganin dama abin da ya ga dama wa yurid kuma shi yake nufin abin da yake nufi fa huwa subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya takallamu yana magana kalaman yaliqu bi jalalihi magana da ta dace da matsayinsa da girmansa ka sa'iri sifatihi kamar sauran sifofinsa ya takallamu mata sha'a wannan sha'a ne ba sha'o ba ya takallamu mata sha'a Allah shi yake magana a lokacin da ya ga dama bima sha'a kuma da abin da ya ga dama idan sha'a kuma idan ya ga dama saboda haka kenan zance sifa ce ta Allah kamar da zamu ga ƙarin bayani sai ce wa kalamuhu qadimun nau'i zancen Allah da ɗaɗɗe ne ta fuskan nau'insa ma'ana yadda babu farko ga zatin Allah to shi ma asalin nau'in zancen Allah ba shi da farko amma kuma hadithul ahad amma kuma yana sabuntuwa ta fuskan ɗaiɗaiku kun gane abin da ake nufi a nan tun fil azal Allah ya sifatu da magana alkalam sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to sannan kuma duk da cewa sifa ce kadimiya to amma kuma ta fuskar Allah da yakan yi daga lokaci zuwa lokaci to sai ya zamo ya tajaddad yana sabuntuwa yanzu lokacin da Allah yake magana da Annabi Musa alaihi salam ai kaga sabuntuwa ce a bisa sifar Allah tafil azal yanzu zamu ce wannan kalamun ne jadidun min haythu zaman amma kun min haithul wujud za mu ce kadim da ba ta fahimci wannan to shi ne abin da malai ke nufi ya ce bi ma'ana abin da ake nufi annahu ya takallamu idan sha'a Allah yana magana idan ya so ya takallamu bil qur'an waqta nuzulihi Allah yana zantar da alqur'ani a lokacin saukar da shi wa yukallimu jibril yana magana da mala'ika jibril wa kallama musa kuma ya magana da annabi musa wa kallama nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam kuma yayi magana da annabi mu manzo alaihi salam lailatul isra daren da aka isra'i da shi wa qabla zalika kuma kafin wannan lokacin ma kallama adam alaihi salam Allah ya magana da annabi adam aminci Allah ya tabbata gare shi wa yatakallamu yawmal qiyamah kuma Allah zai magana ranar alkiyama don zai ce limanin mulkul yau fayuhasibun nasa saboda ka Allah zai yi wa mutane hisabi wa yukallimul mu'minina fil janna kuma Allah zai magana da mu'mini a aljanna Allah saka mu a ciki wa yukallimunahu kuma su ma za su zance da Allah ko ya takallamu bi kalamin qadimin nau Allah yana magana da zance wanda yake da daddai ta fuskan nau'in sa la bidayata lahu wanda ba shi da farko ka sa'iri sifatihi kaman sauran sifofin Allah amma kuma hadithul ahad amma kuma mai sabuntuwa ta fuskan daidaikunsa sai yace wasairul kutubil munazzalati alal anbiya to sauran tafan da aka saukar zuwa ga annabawa kulluha kalamullah dukan su zancen Allah ne jalla wa ala wa min hal qur'anul karim daga cikin su akwai alqur'ani mai daraja allazi huwa a'zamuha wanda alqur'ani shine mafi girman duk zantuttukan da Allah ya saukar allazi ja'alahu Allahu muhaiminan alaiha wanda Allah ya sa alqur'ani ya zamo ya mamaye duk littafan da ya saukar fa huwa kalamuhu jalla wa ala haqiqatan la majazan shi alqur'ani zancen Allah ne a bisa tabbaci ba wai majazi ba munazzalun minhu ghairu makhluq abin saukarwa ne daga Allah ba kuma abin halitta ba me yasa yake cewa ghairu majaz ba majazi ba yanzu inda kamar yadda na faɗa a ce wani mutum ya zo ya ce zai isar da zancen gwamna ko zai isar da zancen sarki kuma ba wai sarki ya rubuto mashi ba kawai cewa ya kaje ka isa wa mutane fatan alkhairi a bisa taro kaza kaza to haka idan ya zo yana magana za mu ce wannan zancen sarki ne amma majazan ko zancen gwamna ne majazan ba hakikatan ba mun gane ko to sai ke cewa haza mazhabu ahli sunnati wal jamaa to wannan shine mazhaban ahli sunna wal jamaa wa yusarrihuna bi hadha kuma suna fito da wannan karara ba su wani boye boye to akan haka idan mun ce alqur'ani zancen Allah ne kun ga shi yasa ya halatta mutun ya rantsuwa da me da alqur'ani saboda qur'ani sifa ce ta Allah ba halittar Allah ba to yanzu da wanda zai zo ya tambaye ka da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yanzu wannan abin da na faɗa zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba ne dole ka ce zancen Allah ne to makhluki ne ko ba makhluki ba a nan dole ka tsaya ka ce me kake nufi hal ta'ani lafza aw al-malfuz muryattawa ko ko abinda na furta dole ka tambaye shi wanne yake nufi sai ka ce al-lafzu makhluqun wal malfuzu bihi ghairu makhluq shi lafazin ai murya ta ce Allah ne ya halicce ta to amma abin da furta shi kuma ghairu makhluq domin zancen Allah ne shi yasa kenan koda lokacin da zaka zo ka rantse da Qur'ani ai ba wai da wannan tawadar da wannan takaddun ake rantsewa ba zaka ce al-kitabatu makhluqatun wal maktubu ghairu makhluq shi rubutun makhluqi ne amma abinda aka rubuta ba makhluqi ba ne kun gane bambanci shi rubutun tawada ce da karo da ruwa to wannan makhluqi ne domin ko dai ka ce ta aduwa ta gawayi ko ta bikin tukunya ban tare ka san wanke ka taba yi to to alhamdulillah to shi ke to saboda haka kenan tawada ko dai zama ta wanke ko zan wanke shine bakin tukunya a jiya dan wanko yawa eh akwai wanke haka ake yanzu ba akwai tukanan kasan Allah yi ko kai sai hankali to almuhim dai abin da ke so in ce ya kamata bambance wannan shi yasa wasu malamai ma mushaf da yake rubuce akwai malamai magabata da suke kyamar ka ce masa qur'ani sai dai ka ce al-mushaf domin takaddu ne da sinadarin tawada kakka ce masa qur'ani domin al-qur'ani kalamullah kuma ghairu makhluq amma wannan takaddar da abin rubutun wannan shi makhluqi ne eh المكتوب هو القرآن الكتابة غير القرآن أما المكتوب هو القرآن an nuna man lokaci sai dai mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa bayan ƙarin bayani abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu dada abinda muka kuskure muna fata Allah gafata mu kusa da gadin bakin assalamu alaikum wa rahmatullahi to wannan ya addu'a na haɗa a ciki sai ce malam shi ƙur'ani siyansa ake kofansa wato kasan mutanen mu Allah saka musu da alkhairi mutanen akwai alkhairi tare da su mutanenmu suna son addini suna son Allah da manzo kuma duk wani abu na addini suna girmama shi to amma matsalar mu shi ne jahilci yanzu daga cikin abin da za ka ga al'adar mutanenmu musamman tsofaffi musamman mata in za su wuce wajen makaranta ta allo tun da gare za su kwabe takalmarsu sai sun wuce da nisa sannan su sa domin girmama addinin Allah to amma kuma za ka ga har an wuce wani da iri a wajen wa'insu abubuwan saboda duk abin da za a yi da ka za a dinga samun matsala shi ƙur'ani wai gani ake zai idan aka ce an siyo ƙur'ani wai zai iya sayan zancen Allah sai a ce fanso shi a kai to a can wajen bauta yake a ce an fanso shi daga bauta saboda ka siyo ƙur'ani ake eh ka faɗa kai tsaye ka ce na siyo ƙur'ani kwa gani ko kuma ka ce na siyo mushaf wannan takaddun da rubutun shi ka siyo ba wai ma'anar ba ma'anar ba wanda zai iya sayanta na faɗa mana cewa imam abu hanifa ko wanda ya koya wa ɗansa surar fatiha amma ya ba shi dirhami dubu a lokacin komai girman rago dirhami ake sai da shi kaga yanzu ka ce an ba da rago dubu akan koyar da fatiha ko kuma ana ta kokawa da mu a wajen biyan kudin laraba ba mu san muhimmancin abu mana shi to saboda haka alkur'ani ba wanda zai iya cewa wai darajarsa a sai darajarsa ba wannan ba zai yi ba hadisi ya ce bambanci tsakanin zancen Allah da sauran maganganu kan bambancin Allah da halittarsa ba za ka yi kiyasi tsakani saboda haka ba cewa ake an basu wato in ka ce an fanso nan ma aika mai da shi ba wato kamar wani bawa ne na wajen bauta shine sai ka bada sai ka fanso shi yanzu ka fito da shi da kankin bauta to mutanenmu wato hatta wajen abinci sai ka gai za ko wani bawan Allah na sun sha albajiri ne ko sadaka za ka bashi in ka zagi gero to ba zai karba ba gero ya za ya zaura ka san daga cikin tatsuniyarmu ta hausawa wai idan gero ya faɗi mala'ika saba'in yake zuwa ɗaukar shi saboda darajarsa wala imanin haka ake cewa wani yana ba labarin wata gyatuma wajen jan hadeja wani mutumin ringi da ke ba labari wai ita iya kartau saboda noma ake ta fata haka shi ne wai wani ya ganta a cikin watan azumi ya ce iya kartau ya kishirwa ta ce kai wake magana kishirwa ana aikin gero ya ce iya yanzu saboda geron banza ta ce la'ila kai ku yaro musulmi ne kake zagin gero ya ce to geron ya ci kaza kaza ce la'ila allah kawai ya rage kaza gani to ita yanzu ba ta azumi ba saboda ake saboda ake gero to amma kuma zagin gero ya zama kaba'ira har ma to tun da aka zage ruwa Allah kawai rage a zaga to haka za a ga mutane ko kuma duk girmama wani abu ne wanda suke ganin wato kamar ka girma Allah wallahi da san rayuwar irin ta kakanninmu idan aka yi ma rubutun sha aka aika a wurare to ya kawo adana saboda darajar qur'ani duk sai an sake daurewa a sake daurewa a sake daurewa a shanye a shafa wa fuska ko ina alhamdulillah saboda biyan mu da su ka gani Allah ya samu da shi to yan wada karshe kun san muna da sauran zabuka nan gaba ina sake maimaita mana harkar siyasa yanzu ta zamo amur labud da minu wallahi ku tashi ku wayar da kan yan uwa maza da mata binni da ƙauye mu arewacin najeriya allah ya mana ni'imar da wato idan muka zama wayayyu dole mu za mu lidin kasar nan wallahi ƙuri'an nan da ta malan da ta almajiri da ta liman da ta ɗan daudu da ta karuwa da ta kowa sunanta ƙuri'a yanzu abin takaici abin da lissafi yake nunawa kano ana da wajen mutum miliyan goma sha biyar ko zuwa sha bakwai mutane suka yi rijistan katin zaɓe kusan mutum miliyan hudu da dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai ɗin ba a karɓo su ba har yanzu suna can hannun hukumar zaɓe dubu ɗari bakwai sannan a miliyan hudun da ake ga an karɓo wanda suka je suka jefa ƙuri'a ba su cike miliyan biyu cif ba kusan miliyan biyu suna gida ƙafafar da ake mana wallahi kiyasin da mutane suka yasa shi da a ce kano da katsina kadai duk wanda yasa zai jefa ƙuri'a ya je ya karba kuma ya zo ya jefa to ina gaya ma jihohin kudanci gabaki ɗayansu in za su yi ittifaki akan jam'iyya ɗaya sai mun kada su wannan jihohin biyu kawai to amma matsalar mu ba mu da wayewa wani kawai abin da ke gani ne za a bashi kai baka san rayuwarka akan wannan abin da ta allaka ba kai baka san cewa akan wannan ƙuri'ar ta kare za a samu matsala saboda ka don Allah ina ba mu shawara kada mu ɗauka cewa yanzu abu ya wuce in dai muna raye ba wata hanyar shugabanci sai ta zaben nan yanzu abinda wani bawan Allah ya turo mun wani fasto a Kaduna wa'insu miyagun maganganu da yake yi dab da zaben Buhari su sun gama shiri cewa ba shi zai shi zaɓe ba ya faɗa da babban murya ba za su zaɓe shi ba ba za su zaɓe yan rufa'i ba ba za su zaɓe wato duk wani irin su mai kishi musulunci ba ƙarara amma abin ta kaji saboda lalacewar mutanen mu limami ƙila ɗan hannunka mai sallah kawai zai yi cewa a zaɓi mutumin kirki amma an zo an sannafa shi an fassara shi ya yi takin sai su waɗancan masu wancan karkataccen addini sun fito ƙarara sun ce a zaɓi wane kuma duk gaba ke ɗan masu haɗin kai ayyuta amma sai mu saboda kidahumanci saboda giganci to wallahi ina tabbatar mana harkar zaɓe yanzu ta zamo amrin labud da minu yanzu ku duba saboda daƙiƙancin mutanenmu ku duba abin da ke faruwa a kaduna halin yanzu yan rufa igatan da yake wa musulunci da musulmi wallahi ba wai na wasa ba ne ba wai na wasa ba ne wasu abubuwan ba za ka zo ka faɗi sa irin wannan yanayin ba in ka duba population ɗin kaduna za ka iya cewa musulmi su ne wajen 70% ko ma 75 idan ka dubi jos za ga musulmi su ne wajen 60 ko 65% amma gwamna arne mataimaki arne sakataren gwamnati arne duk wasu manyan makamai arna ba a musulmi kara a jos wai sai a kaduna ne za a zo a yi ma'ar ne kara ku duba taraba musulmin taraba su ne wajen 60% amma duk wani mukami ba za a yi musulmi ga ta abin nan alfarma a kansa ba akwai list da aka saka na dukkan mukaman taraba ga baki ɗaya ba musulmi ko bar gurbe musulmi babu in ka kamo tun daga gwamna mataimaki abin nan sakataren gwamnati duk kwamishinoni duk wani wanda mai fada a ji taraba babu musulmi tare da musulmin su ne majority me ya kai su ga wannan sakaci da dakikanci inda suna da kishi su ɗauko wata jam'iyya sabuwa fil duk siwa da cewa taraba ga baki ɗaya mu zo mai wannan jam'iyyar wallahi idan musulmi taraba su kai wannan sun kafa gwamna sun gama to amma abin takaici saboda daƙiƙancin mutane sun kasa gane inda kansu ke musu ciwo so ina ba mu shawara lalle mu ci gaba da wa